الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina neman afuwa gurin yan uwana ɗalibai dangane da jinkiri da muka yi na ɗan raka wasu bayan Allah ne kawai to wannan bayan mun tawo kuma gosulo ya tare mu a hanya arjil afwa min Allah idan ba manta ba za mu tashi asilatul lil muraja'a bayan mun karanta fawaidu hadhihi al marhala marhala ta farko da muka biya marhalatu siriyatu da'wa mali yake udkur maratib da'wa ka faɗi maratib matakai na da'awa na biyu matakanat marhalatun siriyatu da'wa yaushe wato wannan marhalar ta koye da'awa ta kasance wa ila kam sana kuma tsawon shekara nawa na uku yace ukur awa ila man dakhalu fil islam ka faɗi farkon wanda suka ba shiga musulunci shine karatun mu na last week ukur man aslama min al mawali fi hadhihi al fatra ka faɗi wanda ya musulunta daga cikin bayi a wannan lokacin ma hiya fawaidu hadhihi al marhala wannan amsar gaba ɗaya kowa zai iya amsa ta indai ka halarci karatun da muka yi ranar alhamis da ta gabata karatun mu ne wa mali fi marhalatul jahri bid da'wa matakin bayyana da'wa rawal bukhari an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala imam bukhari ya fitar da hadisi a cikin aljami' nasa yace lamma nazalat wa anzir ashirataka al-aqrabi a kitabu tafsir in ka duba zaka gani karkashin wannan ayar ta suratul shu'ara lokacin da Allah yake wa anzir ashirataka al-aqrabi ka gargadi danginka al'akurabina na jini wanda ke yan uwanka na jini sa'idan nabi sallallahu alaihi wa sallam ala safa sai annabi alaihi salatu wassalam ya hau kan dutsen safa wanda suka taba zuwa saudiya Allah madaukakin sarki karama kallahu Allah madaukakin sarki ya sa sun je sun ga wannan dutsen har sun hau kansa akwai safa akwai marwa mu kuma muna tabiya a suratul baqara inna safa wal marwata mu ma Allah ya ba mu ikon hawa to Allah annabi alaihi salatu wassalam ya hau kan wannan safa din faj'ala yunadi sai rika kila yana cewa ya bani adi ya ku kabilar adiyu li budul quraish daga wani bangare na cikin quraishawa a tan jama'u ya ji kwalla musu kira wani taki ne a cikin quraishawa yana ta cewa ya ku bani adi har sai da suka haɗu gaba ɗayan su faj'ala rajulu idza lam yastadi' har sai ya zamto mutum ma idan ba zai samu dama ba an ya kuruta ya fito da kansa arsala rasulan sai ya turo da dan aiki li yanzura ma huwa dan yazo ya gano masa wani ake yi me yake faruwa da ake ta kiran yan kabilar kamar yanzu a zo cikin Hausa a ce ya ku taron bari bari a duk inda suke za su fito ya ku taron zakwatawa duk inda suke za su fito ya ku taron zazzagawa haka gwambawa da sauransu kowanne ya ta kira har kowanne kabila su fito da bangarorinsu. To shi ne yake cewa wato idan mutum bai da dama kawai sai ya tura dan ake fada a Abu Lahab. Sai Abu Lahab ya zo. Wa Quraishun da Quraishawa fa kana sai ti ara'aytakum wa yi maganar annabi fa utaqib ne suna gama haduwa kawai sai yace to ara'aytakum ku bani labari. Ko shin kuna gani lau akhbartukum da zan ba ku labari annan khairan wato ta cewa wani ayari na dawakai wanda za su kawo hari sun tawo bilwari da cikin tsakankanin duwatsun nan turidu an tughayyira alaikum suna so su jirkita abubuwan da kuke akan su gaba daya a kuntum musaddiqi za ku gaskata ni qalu na'am sai suka ce kwarai kuwa ma jarabna alayka illa sirqa ba mu taba jarabarka da wani abu ban ba gaskiya ba baka taba ƙarya ba suka gaya wa annabi alaihi salatu wassalam haka kana sai yace fa inni nadhirul lakum to ku sani ni ne gargadi ne a gare ku baina dai azabi shari baina dai azabi shari a gaba da ni kuma akwai azaba bai raɗaɗi abin nufi duk wanda yake karɓar saƙon da na gargaɗin da na zo da shi to za a yi ma azaba bai raɗaɗi kala abu lahab sai abu lahab ya ce tabbal laka sa'i da yau Allah ya wajen ranka ya gaya wa annabi alaihi salatu wassalam wannan ali hada jama'atana dan wannan ka tara mu wa nazala sai aya ta sauka tabbat yada abi lahabin wa tabba domin lokacin da yake gaya annabi magana yana nuna shi da hannu yana pointing din da yana cewa kai dan kaza dan kaza kai kaza yana faɗa wannan kalmar sai Allah ya raba ma yace tabbat ya da abi lahabin wa tabba hannayen abu lahabi sun tabe mutukar tabewa ba annabi ne tababbe ba kai shi da ya magana shine tababbe ma agna anhu maluhu dukiyarsa ba ta wadata masa komai ba wa ma ka saboda abin da ya tsorurta duk gaba ɗaya ba su tina na maka komai ba na taɓa jin wani malami mutumin Niger ne wai ana ce makalar rawin bidda da ya zo kan wannan aya ya ce tabbace na abi lahabin wa tabba kai abu lahab ka ci abu kazar kazar ka ya danna wata ashir ya ce wallahi haka Allah yake nufi haka wannan sa'adi ne ka yi ashar ashar ya yi ce wallahi haka Allah yake nufi irin da ya ce da masu cewa ku da karanasun Allah ya fi ne masu karar kauman luda da masu ludayi duk wannan irin wasu abubuwa ne wannan Allah kuskure ne ko ka ji mutum yana cewa ina ci wani yana bayani wai barkon tera ai mu gashi nan Allah ya faɗi wato nono da fura a cikin alkur'ani wai shi ba fulatani ne wai gashi nan an ce wai ma an furata wai fura kenan shine furata labanin kuma wa harun min labanin yace ga nono na an faɗa wannan wasa ne da aya alkur'ani wasa ne to saboda haka to shine ma da yake cewa ma agna anhu maluhu wa ma kasab dukiyarsa da abin da ya tsororta ba su tsinana masa komai ba wa rawal bukhari wa muslim ana bi wa yana kana kama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa sallam ya tsaya hina anzala Allahu azza wa jalla wa anzir akirata kal asrafin yayin da Allah ya saukar da wannan ayar kai gargadi ga dangin ka makusanta kana ita ya ma'ashara quraish ya ku taron quraishawa ishtarau anfusakum kowa ya zo ya kansa abin nufi kowa ya zo ya fanshi kansa la uguni ankum min Allah shay'a don ba zan wadata muku komai a gurin Allah ba mutukar ba ku ba Allah ba kaga ba dai dai bane yanzu mutum ya zo ya ta cewa ai jiji ka annabi ne kuma aga yana sabawa annabi to me yayi amfanin dangantakar kaman ba da bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu saboda haka sai yake cewa ya bani abdul manaf ya ku wato ƴaƴan abdul manaf kuma na uguni ankum min Allah shay'a ba zan wadata muku komai a wajen Allah ba gabarin ubangiji mutukar ba ku ba Allah ba ya Abbas ibn Abdul Muttalib ya kai babba na Abbas ibn Abdul Muttalib la uguni anka min Allah shay'a ba zan wadatar da kai komai ba a gurin Allah wa ya safiyata ammata rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ya ke safiya mahaifiyar Zubair bin Al-Awwam ya ke safiya wato goggon annabi alaihi salatu wa salam ba zan wadatar da ke komai a gurin Allah ba wa ya Fadima binta Muhammadin ya je Fadima yar Annabi alaihi salatu wassalam salini min mali salini ma ji'ti min mali ki tambaye ni duk abin da yake so daga cikin dukiyata la uguni anki min Allah shay'a ba zan wadatar da ke da komai a wajen Allah ba mutukar ba ki ba Allah ba kaga ina ga wani warin takalmi hancin gauta kidan ka na biyu wanda ma bai kai na na Fatima ba zai zo kuma ya ce ku je ku abin da kuke so aljanna ya hore muku ita akwai masu faɗa haka dan ke taka ko wani a rika gaya ma in ya ɗebi yan aljanna wai aljihu duk da mai hankali ya san tatsuniya ce a aljihu za a zuba dubu saba'in ya je zazzage su ya ce zai je karo wasu kuma wai a wuta zai je ta ɗebo ya zuba aljihu ya je zazzage aljanna ya dawo wannan wasa ne wasa ne kuma da wato istihza'i ne ma izgili ne ga ayoyin ubangiji mali ce min durusi hadhihi marhala yana da cikin darasan da muka diba akan wannan marhalar matakin inna adam al-istijabati al-fawriyya hakika rashin amsawa ta gaggawa da annabi alaihi salatu da mutanen nan suka yi wa annabi alaihi salatu wasalam li aqaribin nabi sallallahu alaihi wasallam dangane da dangin annabi wa ashiratihi da kuma oke ɗan uwansa na jini kai sune aqari wa ashiratihi da danginsa ila da'awatihi zuwa ga da'awar annabi alaihi salatu wasalam mali ce la hujjatun qati'a lalle wata yankakkiyar hujja ala man yuhawiluna tafsira hadha din abda waɗanda suke fassara wannan addinin suke kokarin fassara wannan addinin bi annahu samara na cewa wannan addinin wani benefit ne profit ne kawai min simari alqawmiya daga cikin wato benefit irin na sauran mutane wa annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam shi ma annabi alaihi salatu wa sallam innama qama bi hadhihi da'wa wai ya tsaya ne akan wannan da'awa kawai da ta haƙiƙi mukasiba siyasi mukatiba siyadiya wato wai dan ya tabbatar da abubuwan da yake so ya samu na shugabanci haka suke faɗa akwai masu wannan fasara daga arna daga munafukan musulmi to sai yake cewa wa maslahiyatin li ummatihi li ummatihi al-arab kuma maslaha ce ga a wato al'ummar ta larabawa bi wadihin am in ka dau abun wadanda yake a gamammiyar fuska ke wa akirati da kuma danginsa bi wadihin khas su kuma a keɓance wato wai saboda wannan dalilin saboda wannan ribar annaba ne salatu wasalam yayi wannan da'awar a haka ma da yace abu na biyu tabadu innati an dukhul bil islam atabadu shine wato zingiri man baqa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu wannan zingirin da mutane suka yi na wajen wato yin bi a sannu sannu wajen shiga musulunci zingiri da suka yi la dalilu shi kansa dalili ne alama da kowace tamakunin adat abu ta karfin wato tabbatuwar al'adunsu aka zo aka same su da su domin annabi ya zo ya san da su da al'ada iri iri wata kali ta kalili shi ne kankame abu ko da baka san dalilinsa ba kawai ka kankame shi zaka ji an ce wani mukallidi ne ko kawai ta kalili yake bai san an ce an ce kai kaza ka ce kai ba za ka yi ba saboda an ce saboda me ka ce saboda imam ahmad ba ka yi ba ko saboda da kai dan malikiya ne a ce to me dalili kawai ka ce kawai to ta kalili kai kamata ya ce ka san me dalili hatta a malikiyar da aka ce ba za a yi kaza ba kama kalkali in ba haka ba ka zama mukallidi ko muta'assidi shine taqlidi an gane ko to da makalkale abu wato taqalidi fil mutami'at wato da kuma makalkale abubuwa a cikin abubuwan su na yau da gobe allati ta'ishu zamanan tawilan wanda wannan mutanen suke rayuwa tsawon zamani mai tsawo fil jahiliya a zamanin jahiliya wa fasadul fitara da kuma lalacewar abin da Allah ya gine su akai fitara shine lafiyayyen hankalin da Allah ya gine mutum akai fitara tallahi lati fatara nasa alaiha kullu mauludin yuladu ala fitara fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yuwaddisani hadisin bukhari da muslim to saboda haka wannan shine fitara din wai wajihu du'a sannan addu'a masu da'awa ko za su fuskanci an wani mataki mitila hadha fil mujtami'at irin wannan a zamantakewa su suma irin wannan abubuwan zaka fuskance su a zamantakewa ta al-islamiyya ta musulunci allati ta'idu fatratan min az-zaman wadda wato kake rayuwa tsawon wani lokaci na zamani la tasma'u li sautil haqqi wanda zaka ga baka jin kalmar gaskiya gaskiya mutanen da za su yi fitowa su faɗi gaskiya ba su da yawa to ba za ka saurari kalmar gaskiya ba wala ta'rifu sunan al-huda kuma ba za ka iya gane hanyar gaskiya ba fa inna da'iyata yuwajahu to a wannan lokacin da mutane ba sa faɗa gaskiya idan mai da'awa ya fito zai faɗi gaskiya yuwajahu fi inkarin shadidi za a fuskance shi da wato inkari wanda yake mai tsanani za a yi man raddi wataƙila ka fito a ce ɗan tasini ne kai ko ɗan abin da ya kama da wannan misali da wasu kalmomi marasa kyau hina yasihu bainahum yayin da zai fito yayi kela shine yasihu an gane ku yayin da zai zo ya bayyana wato kalma a tsakanin su bi da'watil haqqi da wato dawa ta gaskiya lirati wa yuhawilu i'adatihim ila babil islam ya tsaya ya ta kokarin dawo da su zuwa kan fahimta ta musulunci to a lokacin kuma za su yaƙe ki iya iya wasu a sahihi wacce take ingantacciya darasi na uku ma da yace inna fi khususiyati al-amri hakika yana cikin kebantuwa al'amarin annabi alaihi salatu wasalam bi indar al-ashira dangane da cewa ya je wa danginsa na kusa ya je musu gargadi isharatan wani ishara ne wani nuni ne ila darajatil mas'uliya zuwa ga matakin al-mas'uliya shine matakin da wato abin nauyin da yake kan annabi alaihi salatu wasalam allati ta ta'allaku bi kulli muslim wanda yake kan kowane musulmi mas'uliyya shine wani nauyi an gane ko wanda yake da alaka da kowane musulmi wa kullu da'iya da dukkan mai kira zuwa ga musulunci fa qad kana rasul sallallahu alaihi wa sallam domin annabi alaihi salatu wasalam ya kasance ya tahammalu al-mas'uliyya yana daukan nauyi tujaha nafsi akan kansa nauyin kansa bi wasfi kaunihi mukallafan wato in ka sifaita wato in ka sifaita kasancewarsa mukallafan abun wanda yake wato baligi wanda aka dora wa nauyi wa yatahammaluha tujaha usrati sannan yana ƙara ɗaukar nauyin nauyin nan ya fuskanci wato family ɗinsa wa ahli da iyalansa usra da ahli kusan abu ɗaya ne amma in aka kawo shi wannan family yake nufi wannan iyalai bi wasfi kauni rabba usra saboda kasancewarsa shine wato alfa al omega ne faɗa a ji akan wannan family din nasa wa za asiratul qurba abin da ake kira asira shine ma adafaka ala gairika min rahimi ma adafaka ala gairika min rahimi duk abin da ya jingina ka zuwa ga waninka na daga me wato zumunci au tihara ko kuma surukutaka kamar baka da alaka da wani amma kana auro yarsa kuma sai ga an samu mai alaka mai karfi shi ake kira asira an fahimta da kyau ko yawa yana ɗaya daga cikin kalmomi baki a ciki sun makana ya tahammalul mas'uliyya sannan kuma ya kasance yana ɗaukan wato nauyi tujahan nas wanda yake fuskantar mutane kulluhum gaba ɗayan su biyu fi kaunihi nabiyya saboda kasancewarsa annabi wa rasulan kuma manzo min Allah azza wa jal daga ubangiji mai girma da buwaya wa yashariku ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam fil ula sannan duk wato kullu mukallafin shine abin da za a fara fassarawa dukkan wani mukallafi yana da wato yana takuduwa yana da alaka da annabi alaihi salatu wassalam a karan fari wa bitaniyati an gane ko haka nan kuma karo na biyu kullu sahibi usratin duk wanda yake da family yake da wani dangi wa bitaniyati al ulama wal hukam a karo na uku waɗanda kake da alaka da su kuma su ne malamai da kuma al hukam masu hukunci wannan asila ita ma fi sati mai zuwa za mu biya ta abin da za mu biya na karshe mawaqiful mushrikin mu tsaya ana mawaqiful mushrikin min da'watin nabi sallallahu alaihi wa sallam matsayar mushrikai dangane da da'awar annabi alaihi salatu wa sallam inda ma ra'at quraish yayin da quraishawa suka ga anna ta'bira hadhihi da'wa lalle tasirin wannan da'awar lam yakun mahdudan ya kasance yana da iyaka ba bai da wata iyaka sun ga annabi yana ta yin da'awa kuma tana karbuwa kama kana alhalu ma'a man da'a ila nabzil asnam kama yadda halin ya kasance tare da waɗanda suka rika kira zuwa ga kore gumaka tun kafin zuwa annabi akwai mutanen da basu yarda da bautar gumaka ba amma fa ba Allah suke bautawa ba suna da kore sarrar su ko kuma suna ganin to bai kamata a bautawa gumaka ba ya za ka bautawa abin da kamar yadda wani ya zo ya haɗa gunkin ya yi ya cinye shi kuma wani kuma ya haɗa gunkin sai ya marwanka ya shafa masa mai kuma kullum ya zo ya gaishe shi bayan ya yi wanka kuma ya tsugunna ya ce ina so ka bani kuɗi ya roƙe shi abubuwa da kaza da kaza duk ran da ya bar gurin kuma yana barin gurin ya shafa mai ya sa mai turare kawai sai a samu dila ko kare ya zo ya hau kansa ya maka shi ya fitsari sannan da ya gaji yana zuwa ya wanke shi da yamma ya dawo ya kuma ganin an kuma ya maka shi sai ya tsaya ya kalle shi ya ce arabun ya bude su'ulabanu bi ra'sihi laqad yudalla man balaka alayhi sa'alibu yanzu kai ubangiji ne ka ka rika warin kan rika su ne ma fitsari a ka kai Allah ne da za a zo a rufa Allah ya wani ran ubangijin da zai bari a kan rika su ne ma fitsari da kashi a ka kawai zai ruguje ya ture shi sanadiyar musuluncin sa kenan kawai ya koma ya musulunta to saboda haka akwai wanda suna kore wa inna abubuwan kabla muhammadin sallallahu alaihi wa sallam in kafin zuwa annabi alaihi salatu wa sallam qamat fi waji tamarisin shatta an gane ko wato sun tsaya fi waje jama'ar su saboda tsaka gogayya kawai su gogayya hankalin su ne nuna musu shadda waɗanda suke sun fito da abubuwa waɗanda suke na daban-daban waɗanda za su yaƙi wa'ancan masu wannan abubuwan me suka kawo a talibin sun kawo hanyoyi shine usuloli hanyoyi wa wasail da kuma hanyoyi har yau in ka gana haka ce a talib jami'i ne na usuloli da muke faɗa a hausa salo kenan an gane ko wasail kuma hanyoyi wasa'ilin tarkibi wa tarhib da hanyoyin kwatsaitarwa da kuma tsoratarwa imam al-munzir yana da littafi a targhib wa tarhib ko eh ya kamata dalibin ilimi a sai yana da lissafi ma'ana hada tariq hadisai ne kawai ya kawo a ciki akwai na tsoratarwa akwai na kwatsaitarwa in kana za hadisin narko ka duba targhib wa tarhib zaka gani in kana son na faɗaitarwa shi ma akwai har ma albani ya yi sahihu targhib wa tarhib eh bayan sahihu targhib wa tarhib kaga kana son ka dauko Najeriya hadisi ka san inda zaka duka akwai imani yace li saddi ma'ana hadha tariq dan su doge wannan hanyar allazi haddada masalihu an gani wacce take barazana shine haddada in aka ce kun ga wani sabanin da wancan haddada da na ha'u sagir shi kuma wannan iyaka ke haddada kuma na ha'ul kabir shi kuma shine barazana in kana karanta sira ko mubarak puri a tafsir rahiqul maktum ko sauran malamai da suke kawowa za ga ana kawowa tahdidun nabi sallallahu alaihi kai sati mai zuwa mu kanmu za mu biya التعديل بمنازلة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه irin barazanar da suke wa annabi to kalmar yana da kyau a rike ta an gane ku daidai hatta da masalihu suna tana yin barazana ne ga maslahohin su wa min abraz tilkal asali yana ɗaya daga cikin mafi fitowa zaka ji an ce an yi mubaraza fito na fito kenan mubaraza tsakanin zuwa da tsuwa ne an gane ku to wa min abraz tilkal asali yana daga mafi fitowa a cikin wayannan usuluban kuwa wato to sai ma da ya fara da saboci ina ga ma iya tsayawa haka ko mu karanta daya ina ko wanda za ki zance ya magana kun ga takwas ta yi karka je a ce ta yi bacci na to shi kenan malam musa dai yana da uzuri insha Allah za a tashi haka malam musa in muka tashi sati mai zuwa kenan za mu yi za mu taso mawaqiful mushriki na insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana na'am malam an ba da ruwa na mai ruwan alwala na'am malam ado da annahu akwai waɗanda suka rika fassara wannan addinin cewa wani wato riba shine benefit wata riba ce wato daga riba waɗannan mutanen eh ba wai Allah ne ya aiko su ba kawai wata riba suke so su samu shine aka gaya ma irin matakan da suke faɗa a gaba wallahi a'lam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana matsalolin da muke ciki a wannan kasa Allah ya maganta mana masu neman kasar nan da matsala ko musulmi ne ko ana duk iya sallan mutum inda hannunsa a barazar musulmi Allah ya mana maganin sa Allah madaukakin sarki ya masa fakin kwai akan kwalta Allah kada ka ba su sakewa a cikin rayuwarsu ya ubangiji dan sunayen ka kyawawa da sifofin ka madaukaka la haula la wala quwwata illa bi Allah ka maganta mana waɗannan matsaloli mun san cewa baka gingadi baka bacci kuma duk irin da abubuwa ce kai a da boye boye da makirce makirce da ake Allah ka sani Allah kai mana maganin su Allah madaukakin sarki wanda suka samu raunuka a wayannan matsaloli da wanda suka zaga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da gafara mu kuma Allah ya kare mu ya kare addinin mu wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين